نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون سبق أن ذكرنا في الخطبة السابقة حديث ثلاثة النفر الذين آواهم إلى غار فانحطت على غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقالوا بعضهم لبعض انظروا أأمالا عملتموها لله صالحا فادعوا الله لها فادعوا الله بها لعله يفرجها فدعوا الله فاستجاب الله دعاءهم وفرج عنهم فخرجوا يمشون أيها المسلمون إن لهذه القصة العظيمة إن لهذه القصة العظيمة من الدروس والفوائد والعبر أثر في حياة الناس والتي يستفيد بها منها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا وهو أسلوب تربوي نافع وخاصة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أيها المسلمون عباد الله هذا الحديث يعلمنا أن المسلم إذا نزلت به كربة أو تعسر عليه مطلوب أو خاف من مرهوب يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع فمن سوى الله عز وجل يقدر على ذلك فالدعاء والتقرب إلى الله تعالى بصالح الأعمال والإخلاص سبب لتفريج كل كرب وهذا من التوسل المشروع قال جل في علا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله واعلموا أيها المسلمون أن من تعرف إلى الله في الرخاء تعرف الله عليه في الشدة وفي حال الضيق والكرب ومما توصلوا به أن أحدهم ذكر بره التام بوالديه فكان لذلك فكان من بره بهما وتعظيمه لحقهما يقدمهما على نفسه وزوجه وخدمه وأولاده حتى في شرب العشاء فقال كيف فقال فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا لذلك بقي إيواء الليل ينتظر استيقاظهما وأولاده يبكون عند رجليه يريدون طعامهم وظل على هذا الحال حتى طلع الفجر وشرب غبوقهما عباد الله إن من نظر إلى حال المجتمع لوجد التقصير الكبير مما يبكي العيون كم من ولد لا يرعى حق والديه وكم من ولد يقدم حق زوجته وأولاده على حق, ولا على حق والديه ومن كان بارا بهما أكرمه الله في دنياه فضلا عن إكرام الله له في الآخرة وهذه القصة تبين لنا أيضا أن فتنة النساء من أعظم الفتن وأكثرها ضررا لا سيما على الرجال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء رواه البخاري ومن خلال هذه القصة ندرك كذلك مدى تأثير الفقر والحاجة في عشاءة الفاحشة ونشر الرذيلة فتلك المرأة لم يكن لديها أي رغبة في الانحراف بدليل أنها رفضت في المرة الأولى أن تمكن ابن أمها من نفسها وخوفته في الله في المروة الثانية ولكن الحاجة هي التي دفعتها ومن أجل ذلك حارب الإسلام الفقر وجعل للفقراء نصيبا من أموال الأغنياء من الزكوات والصدقات والنذور والكفارات كما قال جل في علا كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم فيه أيضا فضيلة العفة عن الزنا وأن الإنسان إذا عفى عن الزنا مع قدرته عليه فإن ذلك من أفضل أعمال الصالحة عند الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ليس ليس كل من ليس كل من سعى للذنب وقد عليه العقوبة فقد يحاذر الإنسان خوفه لله كما قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وفي هذا الحديث أيضا نعلم فضل الأمانة وإصلاح العمل للغير فإن الرجل الثالث ضرب مثلا عظيما في الوفاء والأمانة والإحسان وعدم إنكار الحقوق فإن هذا فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقى هذا المال له كله ولكنه لم يفتن بالمال وحبه فأعطاه كل ما أثمر أجره كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن الرجل الثالث ضرب مثلا عظيما في الوفاء والأمانة والإحسان وعدم إنكار الحقوق فإن هذا الرجل بإمكانه لما جاءه الأجير أن يعطيه أجرته ويبقى هذا المال له ولكنه لم يفتن بالمال وحبه فأعطاه كل ما أثمره كل ما أثمر أجره كما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أيها المسلمون في هذا الحديث ضرب هؤلاء الثلاثة النفر الأمثلة أرواء الأمثلة في مواجهتهم لفتن الشهوات لفتن الشهوات وخافوا مقام ربهم وقلبوا أهواءهم أمام أمام الفتنة والولد والنساء والمال التي تبع حبها في في الإنسان كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب بارك الله لي ولكم بهدي كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك ينوى مسلمي بياني يا جباتا ما كنت يوجه خطبة دمكي حديث ودنسو متاني قداؤكو wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari tafiya ruwan sama ya kai su suka shiga cikin kogo suka koya domin su kwana zuwa safiya kuma Allah ta'ala sai ya kaddara wani katon dutse ya rufe musu bakin wannan dutse don haka suka yi shawara tsakanin su ɗaya ya gaya musu cewa ku duba cikin ayyuka da kuka yi wanda kun san kun yi su da tsarkin niyya saboda Allah subhanahu wata'ala ku roki Allah subhanahu wata'ala da su domin Allah ya kauda muku wannan abin da kuke ciki dan ba abin da zai kauda muku sai kun yi tawassuli zuwa ga Allah muka ji cewa annabi ya ambaci kowannen su yayi addu'a da wani kyakkyawan aiki da ya aiwatar kuma Allah subhanahu wata'ala yana karɓa ga wannan ya karɓa a na biyu ya karɓa a na uku kuma Allah ta'ala ya buɗe musu wannan waje suka samu suka fita lalle a cikin wannan kissa kamar yadda muka sani cewa kissoshi suna zuwa a cikin alkur'ani da hadisai domin su bamu waɗansu darussa to wannan kissa ma lalle akwai darussa akwai fa'idodi masu yawa akwai abubuwan da ya kamata a lura da su wanda zai tasiri a rayuwar mutum musamman ma wanda yake musulmi ya fa'idanta da abin da yake a cikin wannan kissa na yadda zai gudana zuwa ga Allah subhanahu wata'ala uslubi ne na tarbiyya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake nufatan sai isa zuwa ga al'umma tarbiyya wacce za ta amfanar da su musamman ga wanda zuciyarsa take zuwa ga abin da annabi ya faɗa kuma yake kasa kunne kasa kunne na fahimta domin ya yi aiki da shi yan uwa musulmi lalle wannan hadisi yana koyar da mu daga cikin tarin kis abin nan darussa da fa'idodi masu yawa kaɗan daga ciki yana koyar da mu cewa ashe duk lokacin da wata musiba ta afkawa mutum ko kuma ya shiga wani irin kunci bai samu abin da yake bukata ba ko kuma yana tsoron wani abu wanda yake masa barazana a kowane irin yanayi komawa yake zuwa ga Allah subhanahu wata'ala yayi ikhlasi cikin ayyukansa Allah ɗaya ake roƙa ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya kankan da kai ga Allah maɗaukaki domin wane ne in ba Allah ba ya isa ya biya wa bawa bukata wane ne in ba Allah ba ya isa ya kauda wa mutum abin da yake masa barazana Allah kada yake da wannan iko ashe mumini kullum baya komawa zuwa ga wani sai Allah subhanahu wataala mu sani addu'a da bawa zai yi ya kuma kusaci Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyukansa wan kuma ikhlasi a ciki yana taimaka masa wajen yaye masa dukkan kunci da kuma kauda masa dukkan wata barazana Allah ya faɗa cikin alkur'ani amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wane ne kam yake amsa wanda ya shiga kunci idan ya kira shi kuma har yake yaye masa abin da yake masa barazana mara daɗi ai Allah subhanahu wata'ala ne shi yasa gaba yace a ilahumma Allah akwai wani abin bautawa cancanta in ba Allah ba kuma wannan har ilo yana nuna mana cewa yana da kyau ashe bawa ya zamanto a cikin ayyukansa yana tsarkake niyya domin ya tawassuli da irin waɗannan ayyuka ƙarfin karɓuwar aikinsa ƙarfin karɓuwar addu'arsa in ya yi tawassuli da irin waɗannan ayyuka wanda yana daga cikin tawassuli wanda shari'a ta yadda da shi mu sani yan uwa musulmi a mu sani yan uwa musulmi lallai duk wanda a lokacin da yake cikin walwala baya cikin kunci yana cikin lafiya yana cikin wadata yana cikin waɗansu abubuwa dai wanda rayuwa take so in ya tuna Allah ya kiyaye dokar Allah a wannan yanayi to duk lokacin da aka samu akasi in ya roƙi Allah subhanahu wata'ala Allah zai kawo masa ɗauki ya yaye masa kuncin da yake ciki daga cikin tawassulin da waɗannan bayan Allah suka yi da kyawawan ayyukan su kamar yadda muka sani ɗayansu ya ambaci biyayya da yake wa mahaifansa ne gayar biyayya da yake musu har ya kasance saboda tsananin biyayya baya gabatar da kansa baya gabatar da iyalansa baya gabatar da 'ya'yansa baya gabatar da dukiyarsa in ma dabbobi ne ko bayi wajen ba su abinci sai ya so mu ba wa mahaifansa saboda tsanan gaya da ya kai wajen kyautata wa mahaifan nan nasa sun kai halin tsufa yana kulawa da su kamar yadda ya ambata ya ce fakuntu la azabiku qablahuma ahlan wala mala ban taba ba ma wani dukiyata ko iyalaina ko karan kaina abinci ba sai na so mu ba wa mahaifata a cikin mun ji yadda ya bada labari ya dawo wata rana dare ya sanya bai dawo gida da wuri ba ya tadda su suna bacci amma ya zauna da abincinsu a hannunsa yana jiran su farka kuma baya son ya tada su ƴaƴansa ƙanana suna kuka suna kakkama ƙafarsa duk sun zo jikinsa suna so ya ba su abinci amma bai son ya saba ɗabi'arsa na kyautatawa iyayensa farko kafin ya ci da kowa haka yana zaune da abincin a hannunsa har sai da alfijir ya yi gari ya waye suka farka ya ba su abincinsa suka ci kana tukunna shi ya ci ya ba ma iyalansa ya ba ma sauran dabbobinsa da kuma sauran khadimansa wannan gaya ce da ya kai na wajen biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wajen kiyaye haƙoƙin iyaye da Allah maɗaukaki ya mana umarni da shi don haka ‘yan uwa musulmi lallai duk wanda ya duba irin yanayinmu da muke zaune a yanzu yanayinmu da muke zaune a irin wannan yanayi idan ya kula sosai zai ga da yawa daga cikin al'umma ba sa kiyayewa wannan janibin janibi na haƙoƙi musamman dangane da iyaye abu wanda zai iya sanya wani a lokaci ma mutum ya kuka in ya ji wani labari na takaici nawa ne daga cikin 'ya'ya ba sa kiyayewa haƙoƙin iyayensu nawa ne daga cikin 'ya'ya za su gabatar da matansu za su gabatar da 'ya'yansu akan haƙƙin iyayensu su yi watsi da iyayensu saboda matansu ko su yi watsi da iyayensu saboda ‘ya'yansu watakila su hantar iyayen a dalilin wai suna son karewa ‘ya'yansu ko suna son karewa matansu. Mu sani, duk wanda ya zan mai biyayya ga mahaifansa, Allah ta'ala zai girmama shi a nan duniya, zai yi kima a wajen Allah, zai yi kima a wajen bayan Allah, ba lantana kuma abin da Allah ta'ala ya masa tanadi ma a lahira na girmamawa. Wannan kissa kuma har ilau, tana bayyana mana dangane da tawassuli da mutum na biyu ya yi cewa haƙiƙa ashe fitinar da Allah ta'ala ya jarabu mutane da ita a wannan duniya babu fitinar da ta kai fitinar mata tsanani babu fitinar da ta kai fitinar mata tsanani da cutarwa musamman ga mazaje shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kashedi dangane da fitinar mata cikin wani hadisi na Abu Sa'id al-Khudri yace ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa a bayana ban bar wata fitina wadda ta fi tsanani ga mazaje sama da fitinar mata ba shi yasa annabi ya ce mana fattaqud dunya wattaqun nisa a cikin wannan kissa lallai zamu ga kuma har ilau yadda watan watan talauci talauci yana tasiri wajen saka mutane lalacewa talauci yakan yi tasiri wajen sanya mutane su lalace da tsananin bukata rashin biyan rashin samun bukatu na yau da kullum na tasarrufi yakan sa mutane su lalace domin kaga a cikin wannan kissa ita wannan mata shi da kansa yake faɗa ba matar da yake ƙauna irin yadda namiji zai ƙaunaci mace ya kusace ta kaman wannan kaga sai zaman to an fitine shi ta wannan janibi duk da dukiyar da yake da ita da matan da yake da su zai iya sayan bayi da kuyangai amma kaga mace sai ta fitine shi sannan nan kuma har ilo kissan ta sake nuna mana cewa talauci yana sanyawa zinace zinace su yatsu a cikin mutane domin ita wannan mata an ambata cewa a karo na farko ya neme ta haka ya faɗa ya neme ta ta amince masa taƙi ya ce har sai da wata shekara ta zo da aka yi fari talauci ya ishe su sun rasa abinci ta zo wajensa tun da ɗan baffanta ne tana so dan zumunci ya bata shi kuma ya nuna sai ya yi bukata da ita kun ga a wannan lokaci ta amince saboda tsananin bukata da take da shi har sai da ya daidaita a kanta amma da yake ba ta so a ranta talaucin ne ya sa ta ta amince ta ce ittaqillaha wala tafaddal khatama illa bi haqqihi ya bawan Allah ka ji tsoron Allah fa karka bude hatimi sai da haƙƙinsa kun ga ba ta so amma talaucin ya jefa ta a ciki to lalle talauci musiba ne Allah ka raba mu da shi wannan kuma ba wai ya bada dama ga masu waɗanda ba su da shi su dinga aikata ce sun samu maraba ba a'a duk abin da mutum ya aikata to laifinsa yana nan a kansa addinin musulunci ya yi tanadi a dalilin haka dan a ga an rage zafin talauci a cikin mutane duk da an kuma shajja'a su akan su zama su tawakkali da dogaro da Allah da kuma mai da al'amarinsu da kuma yadda da matsayi addinin musulunci sai ya tanade tanade inda ya sanya rabo ga su talakawa daga cikin dukiyar waɗanda suke mawadata aka sanya zakka kowace shekara a dinga bayarwa ko duk lokacin da aka san amfanin gona aka shajja'a musulmi su dinga yawan yin sadaka ta taɗawu'i aka sanya in mutum ya yi bakance to akwai ciyarwa da zai yi in zai kafarat su ma akwai ciyarwa zai hatta kafaratu yaminin an ce fa'idamu asharati masakina sai ka ciyar da miskinai guda goma warwarewa kafara wannan saboda abin da Allah ta'ala ya ambata ma a wani waje ya ce kai la takuna dulatan bainal agniya'i minkum domin kada dukiya ta zamanto tana da wurwuri ne kawai a tsakanin mawadata talakawa ma sai Allah ya sanya musu rabo don a sassauta raɗaɗin watan watan talauci kaga wannan yake nuna kenan mutane su zamanto masu yawan taimakawa wallahi idan mutum har ya sakaci yana da hali ya kakkiya taimakawa makwabtansa har ya sanya su wasu daga cikin su suka lalace ba wai dan suna so ba to fa yana da haƙƙi akwai haƙƙi a kansa saboda akwai haƙƙin da yake a cikin dukiyarsa da zai dinga dan san musu kaɗan ba ya wadata su ba amma ya dinga dan gutsura musu yadda za su samu sassauci musamman idan bukata mai tsanani ta same su yayi kokari ya share musu hawaye rashin share hawaye wallahi yakan saka da yawa mata su lalace da yawa daga cikin yara samari kaga sun lalace saboda ba mai kulawa da su sun zama dore wani kawai sai ya zo sai ya lalata su ko ya sanya su hanyar sace sace ko ya sanya su shaye shaye duk talauci yana sabbaba irin waɗannan social vices wallahu almusta'an kuma har ilawa cikin wannan hadisi mun sake samun darasi na cewa ana son mutum ya zamanto mai kamun kai kada ya kuskura wata jiɗa ta ɗauke shi wajen aikata zina kuma ana nuna mana cewa duk lokacin da irin wannan fusga ta shaidan ta samu mutum kamar yadda wancan bawan Allah yana tsoron Allah amma fitina ce ta same shi inda baya tsoron Allah ba zai kai wannan matsayin kuma ya tashi ba kuma ya ce ita ce tafi ƙaunatuwa a zuciyarsa ashe fitina ce ta same shi ta rayuwa a dinga neman Allah ya tsare mu daga fitinar rayuwa muna roƙon Allah ya tsare mu daga fitinar rayuwa to kaga wannan hadisi yana nuna mana ashe mutum ya kame lokacin da wani temptation ya same shi kuma sai ya ki to ba za a kama shi da laifi ba kai wani lokaci ko da mutum ya aikata laifin in har ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to Allah subhanahu wata'ala zai gafarta masa musamman wanda temptation ya same shi ya samu dukkan dama kuma yake aikata laifi to wannan yana cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ma nau'in mutum bakwai waɗanda Allah zai sanya su a karkashin inuwa inuwar Allah da ya tanada a ranar alkiyama ran da babu wata inuwa sai inuwar sai yace rajulun da athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah mutumin da mata wacce take mai daraja kuma mai kyakkyawa ta neme shi shi kuma sai yaki kuma ya samu dama amma sai ce a'a ni ina tsoron Allah kamar yadda annabi Yusuf alaihi salam jagora a cikin wannan janibi kuma a cikin wannan hadisi har ilau wato za mu iya fahimtar cewa mutum na uku shi kuma tawassulin da ya yi ya buga mana misali ne abin sha'awa shi kuma dangane da kiyayewa amana da kuma kyautatawa zuwa ga talakawa da kyautatawa zuwa ga dan kwadago da ka dauke shi ya maka aiki da kuma dauriya da yayi ya kiya cinye haƙƙi na wani alhali kuma yana da damar ya cinye domin shi wannan mutumin yana da dama a lokacin da shi bayan wani zamani bayan shekaru da wancan dan kwadagon ya zo masa yana nema ya ce cewa ce ba ni ladana shi ladansa na baya ya sani bai san shi kuma ya investin ɗinsa ba kaga yana da dama a lokacin sai ya ɗebo ladan nasa ya bashi ya ma ce ga ma wani ma kai guzuri ya dan gutsuro masa kaɗan sauran kuma dukiyar ta zama tasa amma bai yi haka ba tunda ya san wannan kuɗin na wannan ɗan ƙwadagon ne sai ya je shi ya investin ɗinsa wala Allah ya sai dabba ya ajiye masa kuma dabbar tana hayayyafa ta zama wannan garaka hadda dabbobi masu yawa nau'i nau'i hadda bayi tunda ya san tushensu na shi wancan mutumin ne sai ya ce masa ɗauki abinka ka tafi kuma ya tafi da su dukka kaga wannan ya nuna gaya tsarewa amana da rashin kwange ina ga mutanen da za su samu dukiyar wani an ba su ajiya ne dukiya amma za su je su ta kasuwa da shi su ta kasuwa da shi suna morewa lokacin da kuma mutumin ya zo za su ɗebi iya kuɗinsa su bashi me natijar wancan da amincewar mutumin suka yi kuɗi ne fa na wancan suka ci don haka wannan janibin amana ne wanda kowa ya kamata ya kiyaye shi Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ya amurukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah fa yana muku umarni duk ma'abutan amana ku mika musu amanoninsu duk wanda ya baka amana kiyaye masa ita ba tare da kwange ba lalle yan uwa musulmi waɗannan mutane guda uku da aka ambata mana a cikin wannan hadisi so kowanne a janibinsa ya buga mana darasi darasi abin sha'awa darasi abin mamaki masu tarin yawa kaɗan kawai muka ɗan tsakuro na yadda mutum zai fuskanci sha'awa ta rayuwa don sha'awa ta rayuwa ita take halakar da mutum sau da yawa dama abubuwa guda biyu ne akwai ashahawat akwai ashubuhat ashubuhat ta gefen aqaid ashahawat shi kuma ta gefen abubuwan da ake bukata abin da yake zuciya ta ta'allaka da shi to nan sun ci jarabawa ta gefen abin da zuciya ta ta'allaka da shi kuma ba ya, ya burtso ne daga tsoron Allah subhanahu wata'ala suna tsoron haɗuwa da Allah don haka sai suka rinjayi abin da zuciyarsu take so suka rinjayi kansu a kayan manya-manyan fitunoni guda uku fitunar 'ya'ya fitunar mata fitunar dukiya Allah maɗaukaki ya ambata mana waɗan inna ma amwalukum wa auladukum fitna ‘ya'yanku da dukiyoyinku fitina ce sai suka ci jarabawa akan wannan fitina sun ci jarabawa a kayan fitinan mata da annabi sallallahu alaihi wasallam ambata ya ce fattaqud duniya wattaqun nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata kuma mun ji hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraktu ba'di fitnatan abarru ala rijali minan nisa a bayana ban bar fitinar da tafi cutar da maza ta halakar da su kamar fitinar mata ba to Allah ya taimake su sun ci jarabawa kowanne na farko ya ci jarabawa a kayan ‘ya'ya domin cewa ce wasibiyatu ya tazahuna inda rijili yara ƙanana suna ta har kuka suna kuwa a ƙarƙashin sun kina ta kama ƙafata na ba su abinci amma naƙi saboda biyayyar da nake so na kiyaye ba zan saba ta a mahaifata ba sai na so in ba su kaga sai ci jarabawa akan gefen ‘ya'ya wannan kuma matar da ya fi ƙauna a duniya sai ci jarabawa a kayi Allah ce mace shi ya tsara kansa bai auka fitina ba wannan kuma dukiya yana da dama ya kalmashe ta ba wanda ya sani sai Allah da ya halicce shi amma sai ya ce a'a ai asali kudin ka ne dauki abun ka ka tafi kuma gashi mai yawa yace bai bar ko ɗaya ba kuma ban ce ya bar mun ba to kaga waɗannan sun ci jarabawa da Allah subhanahu wata'ala dama ya jarabci dan adam da waɗannan abubuwa guda uku kamar yadda ya faɗa a cikin Ali Imran zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب an ƙawata wa mutane sha'awa tsananin ƙauna ƙaunar kuma ta sha'awa suna ƙaunar mata an fitine su da wannan suna ƙaunar 'ya'ya an fitine su da wannan wal qanatir muqantarati min adh-dhahabi ila akhir aya wannan kuma an fitine su da nau'o'i daban-daban na dukiya to amma duka sai Allah ya tara yace zalika mata'ul hayatid dunya ku sani dan jin daɗin rayuwa ne na duniya kada ka bari sa raba ka da lahira wallahu inda husnul ma'ab domin Allah a wajensa ne kyakkyawan makoma take Allah ka ba mu makoma mafi kyawu a wajenka Allah ka samu ma mu ci jarabawa kamar yadda waɗannan suka ci jarabawa Allah ka ba mu istiqama duk abin da zai zamanto fitina a rayuwarmu ya Allah ka mana kan dagarci da ita Allah kada ka fitine mu a wannan rayuwa Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tafarkin manzon tsira sallallahu alaihi wasallam اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله